wa ba'd muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan safiya ta asabar 27 ga watan ga watan Zulhijja Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zuwa cikin Madina a yau tana da shekara 1444 ila miladiya yau muna goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatuttuka da muke yi wanda idan yan uwa suna biye a muna nufin fara karatun littafin alaƙidatul wasatiyya na shekul islam ibn taimiyya wannan ya bayi zuwa ga mu dan yi takaitaccen tarjaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah satin da ya gabata mun faro tattauna akan wane ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mun ji sunansa da nasabarsa mun ji kuma alkuniyansa mun ji haihuwansa da inda ya taso har dalilin da ya sama ake jibinta shi da Ibn Taymiyyah sannan mun ji cewa gidansu gida ne na dattaku na ilimi na tsoron Allah domin mahaifinsa Malam Abdulhalim babban malami ne a garin Harran lokacin da har ma yana da littafi kakansa kenan Abdulsalam yana da littafi muntakal akhbar wanda yake shine al-Imam Shawkani ya dauka yi sharhin sa ya ambace shi Nailul Awtar shine zaka ji an ce maka Majd ibn Taymiyyah idan ka ji an ce al-Majd ibn Taymiyyah ana nufin Majduddin Abdussalam shine kakan ibn Taymiyyah to lokacin da ya rasu sai dan sai gaje shi a fagen ilimi da karantarwa da da'awa ya zama shine babban limamin garin Harran kuma shine babban malami mai ba da fatawa a wannan gari kuma shine babban alƙalinta mun ji cewa ƴan uwan Ibn Taymiyyah su uku akwai Badruddin Abdul Qasim Muhammad bin Khalid al-Harrani akwai kuma shaƙiƙansa guda biyu akwai Zainuddin Abdulrahman bin Abdul Halim akwai Sharafuddin Abdullah bin Abdul Halim duk cikansu gogaggun malamai ne masu tsoron Allah mun kuma ji wato neman ilimin ibn taimiyya da irin yadda Allah ya azurta shi da kaifin basira da riƙe karatu tun yana ɗan ƙanƙani ya tumbatsa da ilimi tun kafin ya kai shekara ashirin a duniya fagage na ilimi daban-daban tun daga abin da ke da alaka da tafsirin alkur'ani mai girma da sanin hadisi da fiqhu da usulu gabaki daya ya riga ya zurfi a ciki tun kafin ya kai shekara ashirin alkur'ani mai girma kuwa ya haddace shi tun yana da shekara bakwai ne mun je sifofi na halitta na shekul islam ibn taimiyya cewa mutum ne wanda yake farin fata kuma gashin kansa da gemunsa baƙi ne suɗuk sai waɗansu 'yan tsirarin farfara da ka iya ƙidayawa a kansa da gemunsa sannan gashin kansa yana sakkowa har zuwa gurin wannan naman ƙarshe na kunninsa irin gurin da mata ke sa ɗin kunni ɗin nan ana kiran shi wato wato shahamatu uzunaihi shahamatul uzuni shine wannan dan naman da ke ƙarshen kunni to gashin kansa yana saukowa zuwa ga nan kuma idan kaga idanuwansa idanuwa ne waɗanda yake kaman harasa guda biyu suna magana mun yi ta'aliki a wannan wurin cewa kusan kowane mai aiki zaka ga idan shi na fassara maka irin aikin da yake yi idan kaga mai shan wiwi kana ganin idan shi zai fassara maka irin aikinsa idan kaga mai gaskiya idan shi ma yana fassara maka gaskiyan shi idan ka ga wani mai bincike wani dss in kai ma ka gogu da ilimi idin shi na fassara maka irin aikinsa in ka ga irin barista ma idin shi na fassara maka irin aikin shi to haka yake gwargwadon gaskiyar mutum ko ƙaryansa to haka nan idan shi yake ba da fassarar menene ke cikin zuciyarsa to idanuwan shekul islam guda biyu suna fassara maka wane ne ibnu taimiyya kuma yana da garba-garban jiki ba tsamararre ba ne ba kuma gajere ba ne garba-garba ne yana da kwarjini kwarai da gaske kuma idan ya yi magana yana da sauti irin na mazaji ba sauti irin na mata ba yawwa ibnu taimiya Allah maɗaukan sarki ya azurta shi da fasaha ga saurin karatu don na gaya maka cewa sayil bukhari a cikin majalisi uku kawai ya karance ta ya tashi ba kuma wai karatu ne irin wai yanzu an karanta an jima sai an saki a'a karatu ne mai haɗe da hadda an karance shi kuma an haddace abin da ke ciki mafi yawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ibnu taymiya wato yana magana kaman cikin fushi har muka yi bayanin cewa akwai daga cikin mutane wanda in yana magana zaka ga yana tunkuɗo bayaninsa ne kaman yana cike da fushi ba fushi bane musamman shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haka Allah ya masa halittansa amma irin hakuri da dangana da Allah ya bashi za ga yana kuma danna wannan musamman idan suna tattaunawa a fage na ilimi ala ayi hal Ibn Taymiyyah da yana da sifofi na halitta wanda yake wannan kaɗai ne daga ciki to anan ne kuma muka tsaya inda za mu tashi ne sifatuhul khuluqiyya sifofin Ibn Taymiyyah na ɗabi'a kaga sifofi na halitta a mafi yawan lokaci kai ma baka da wani ruwa da tsaki a ciki haka kake ganin kanka in Allah ya ka dogo kai dogo ne in Allah ya ka fari kai fari ne in Allah ya ka gajere kai gajere ne to amma inda gwaninta take shine a cikin sifofi na halitta na ɗabi'a a nan ne ake samun gwaninta domin ana iya koyo akwai wanda Allah ya gina shi akan wata ɗabi'a akwai kuma wanda yake zai koya dama hanyoyi guda biyu ake bi a sami ɗabi'u ko dai Allah ya halicce ka a kai in na alkhairi ne ka gode ma Allah Allah zai baka ladan wannan sifa in kuma Allah bai halicce ka da wannan sifar ba to ka koya to kuma shine mafi gwaninta shine kuma cutan da ke damun al'umman mu a yau samun wanda ba shi da wata ɗabi'a nagartacciya kaga mutum ya koye ta daga baya yana da wahala kuma nan ne gwaninta take kamar ka samu wani maruwaci amma yau da kullum da karatu da ake yi da zama da mutanen kirki ya sa yanzu ya koyi kyauta to ana samun wahala ko ka ga mutum mai fushi amma karatuttuka da ake yi da kallon mutanen kirki ya sa yanzu ya zama ruwan sanyi yana da wahala ko ka samu mutum mai zafi amma karatuttuka da ake ya sanya shi to ana samun karancin wannan a cikin al'umma to kuma a nan ne imani yake a nan ne darajan bawa yake ba kawai mujarradin wai karanta irin wannan ba karantawa ga ana ta karantawa amma wane ne ke kwaikwayo wane ne ke mai da ɗabi'ansa irin ɗabi'an wanda aka karanta ni kirki to a nan ne darajan bawa take to suka ce gabaki ɗaya malaman da suka yi tarjaman shekul islam ibnu taimiyya wannan haka suka kawo shi a cikin rubuce-rubucen su galibin abinda muka faɗi a nan ko wanda ya kawo shi a cikin wannan littafi al'ulama al'azab galibi za ga ana nakalto bayanin ibn taimiyya ne daga ɗalibansa ko dai al'imam zahabi kamar yadda na ishara wancan zama ko kuma ibn abdulhadi ko ɗaya daga cikin ɗalibansa ko waɗanda suka yi zamani da shi su tajuddin subuki duk da abokin hamayya ne amma kuma akwai bayanan ibn taymiya dangane da shi ko kuma irin su ibn nasiruddin dimashqi wanda suka zo daga dan bayan sa kadan ko irin su al-hafiz ibn hajar ko su al-hafiz ibn rajab duk an nakalto bayanan ibn taymiya akan su waɗansu sun yi zamani da shi sun gan shi ya gansu sun san shi farin sani waɗansu kuma zamanin su bai nisa ba dan bambancin su shekara ɗari ne ɗari da wani abu zuwa shekara ɗari biyu da haka suna da bayani sosai akan shekul islam ibn taimiyya to duk masu nakalto sarjaman shekul islam ibn taimiyya sun yi ittifaqi akan cewa mutum ne annahu kana muhafizan ala salati wa sawmi wa zikrillah ta'ala in dai sallah ne tsara sallah da azumi da ambatan Allah sun yi ittifaqi akan ibn taimiyya ya ɗaran matsara ya yi zarra a cikin wannan babin kaga jama'a wato al'amarin sallah mu a cikin al'umman mu yanzu yana da matsanancin ban tsoro wallahi wanda ya kasa tsara sallah to duk abin da ya kasa da sallah shi yafi sauki ya tozata shi jiya mun yi sallah a wani masallaci mun wuce ga matasa suna zaune fira kawai ake yi gashi a masallaci malami na karatu amma duk sun je sun maki sai da aka gama karatun aka fara iqama a lokacin nan sannan matasan nan suka zo wannan ya dauki buta wannan ya dauki buta za a je a lokacin za a nemi ruwa a yi alola sannan a shiga masallaci ni ban taɓa ganin raina sallah kamar irin wannan ba fira fa yake yi fira da firan nan ko da gefen masallacin ka zo ka zauna mana ko baka shiga ciki ba kana da jin alkhairin da ake yi amma ga malami na karatu a masallaci shi kuma yana zaune nan yana fira to sallan ma ba za a yi mata tattali ba sai an ji an fara iqama liman ya kabara wai a lokacin ne za a je a nemi ruwa a yi alola shi yasa ka lura duk masallacin da ke shaf shaf ana sallah a gurguje a gurguje za ga har daga angoyi ake tashi ana zuwa na masallacin wai an je sallah kuma abin nan ƙetare masallatai a ji waɗansu masallatan ai malamai sun yi bayani akan wannan yana daga cikin bid'o'i in dai ba wani aibi ne kamar limamin masallacin ku bai iya karatu ba ko yana karatu ba natsuwa ba ka samun tsoron Allah kana iya ƙetare masallacin shi ka je wani masallacin amma sai a tashi daga wata anguwa wai an je wata anguwa wai an je sallah me yasa saboda shi wancan limamin cikin minti hudu ya sallan azhar ya tashi cikin minti uku ya sallan magriba ya tashi sannan ba ambatan Allah in an gama sallah al'amuran mu dai yana da bukatun gyara kwarai da gaske duk limamin da ke dan kiyaye sallah haka dan daidai gwargwado shi ma kila ka ce kashi 40 cikin 100 to irin wannan limaman sukan yi bakin jini masallatansu sukan samu kauracewa daga al'umma wallahi sirrin farko na samun mataki na tsoron Allah shine sallan ka kyau domin ita za a fara tambayan ka ranar tashin alkiyama in ce kyau Allah zai kau da kai daga sauran aikace aikacen ka amma sallah ba a cika ta ba babu ambatan Allah a ciki da yawa akwai rafkana a ciki akwai walakanta sallah to ka gayyato ai maka tambaya akan azumi ai maka tambaya akan zumunci ai maka tambaya akan biyayya ga iyayi ai maka tambaya akan neman ilimi komai ma sai an dauko an maka tambaya kuma duk wanda aka mishi irin wannan keke da keken ya halaka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da haka dan Allah jama'a mu gyara sallan sallan mu ta zama mai cike da khushu'i mai cike da kyautata karatu da kiyaye zikirora mu cire kasala a cikin sallah sallan munafikai ne sallan munafikai ne sallan kasala mutum yana yin shi wani wallahi ko wallahi ko yana yin shi zai je ko ba zai je ba wannan sallan munafikai ne idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sallah ana yin ta ne haiqan haiqan sallan kake yi tun daga tattalin shiganta har ya zuwa aikace aikacenta da zikirorin da ake a cikinta da kuma ambatan Allah da ake a bayanta to in ka gama kun gama daidaita da Allah kuma sai ka fada cikin hada-hadan duniya to shekul islam ibn taimiya allah ya azurta shi da kiyaye sallah da kiyaye azumi na farilla da na nafila da kuma ambatan allah subhanahu wa ta'ala ina tsammanin a cikin ma takardan da ke gaba ko an kawo shi a ciki wanda ibn qayyim ya ce mukan je idza sa'at bina dhunun yace idan muka ji duniya ta mana kunci mun fara waɗansu zace-zace dangane da Allah kila to yaushe ne taimakon Allah zai zo gashi ana cutar da mu ana azabtar da mu ana kaza yace sai mu je gurin Ibn Taymiyyah kawai mu ga fuskansa ne cike da annurin ambatan Allah daga lokacin nan sai mu duk hankalin mu ya kwanta ko mun koma ga Allah kawai in saka ga fuskan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace nakan zo gurin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ina son in gana da shi yana ambatan Allah baya tashi daga ambatan Allah shi sai ya kai muntasafin nahayi tun bayan asubahi zai zauna yana ambatan Allah sai ya kai rabin yini rabin hantsi kan misali ka ɗauka daga safe zuwa zuwa azhar to rabi ka ce kenan daga irin tara nan zuwa goma ambatan Allah kawai yake ibn qayyim ya tambaye shi ce Allah gafarta malam ka sha tota da faɗi menene sirrin yace ai wannan shine abincin zuciyata kuma da wannan ne muke samun kariya daga makiya da abokan gaba wannan makiya da abokan gaban ko cikin shedanin mutane ko cikin shedanin aljanu an ambaci Allah da haka tun da ya kusanci Allah shi ma sai Allah ya tsare shi to so haka take ba irin garaje irin wannan ba da sauran ibadoji yana kuma girmama shari'o'in Allah a zahiri a ko a batsi duk abin da yake dokan Allah ne ibnu taymiya baya gangancin ketare shi ko shi kadai ne ko a cikin jama'a ne wannan dokan Allah ne to abin da za a yi kenan sannan mai yawan umarni da mai kyau ne da hani akan mummunan aiki bai taba ganin abu mummuna ba sai ya yi in kai bai taba ganin kyakkyawan da aka bari ba sai ya fito ya yi bayani akan a aiwatar da shi kuma mutum ne wanda Allah azata shi da yawan kafa hujja da Qur'ani da Sunna duk abin da zaka yi dama a can baya mun ga maka cewa yana da kaifin basira yana da idraki mai karfi abu na faruwa zai hararo ayon alqur'ani mai girma waɗanda suka yi bayani akan wannan al'amarin zai kafa hujja da su zai hararo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai kafa hujja da su gashi Allah ya azata shi da gudun duniya da wara'u a kullum muna bambance tsakankanin az-zuhud wal wara'u zuhud shine barin abin da zai cutar da kai gobe kiyama wara'u kuma shine barin abin da ba zai amfane ka ba gobe kiyama zuhudu duk abin da zai cuce ka ranar tashin alkiyama musamman a cikin abin da ke da alaka da kyalekyalen duniya tufafi ne in dai za su cutar da kai a gaban Allah to barin shi shine zuhudu abinci ne in zai cutar da kai a gaban Allah to barin shi shine zuhudu ila an fahimta ko gida ne ko wani abin hawa ko wani abu duk wani abin da idan ka yi shi zai cutar da kai a gaban Allah zai hana ka samun aljannan Allah ko zai rage maka daraja a wurin Allah to shine bari shi shine zuhud wara'u kuma shine barin abin da yake ba zai amfane ka ba ranar tashin alkiyama yanzu da wanda ya sa yadi dan Madina da wanda ya sa shaddan dubu hamsin wane ne zai fi samun lada babu kawai wanda ya ji tsoron Allah shi ne zai fi samun lada tsadan yadin da ka fa ko tsadan abincin da ka ci ba zai kara maka wata daraja ba a wurin Allah to barin wannan shi ake kira da wara'u to ibn taymiya Allah azata shi da wannan har suke cewa ma a duniya bai mallaki wani abu face abubuwan da suka zama tilas duk abin da ka san ba tilas bane a duniya ibn taymiya ba abin da ya dame shi da shi wato jama'a magabatanmu sun ɗauki gudun duniya ita ce daraja amma kalo da yadda yanzu abin ya canza yanzu kuma wato wadata da arziki da ɗaran matsara shi ne daraja amma su magabatanmu su talauci ma shi ne fa daraja fa don baicin daraja ne to da ba raka kawo shi a cikin sifofi na yabo na magabata ba duk wanda ka ɗaga daga cikin sahabbai sai ka ji an ce mai gudun duniya duk wanda ka ɗaga cikin tabi'ai sauran malamai na Allah sai ka ji an ce suna gudun duniya kuma wannan wai daraja ce a wurinsu amma mu kuma yanzu in kai ganganci ka zama talaka ko kallon ka wani ba zai yi ba ko amsa maka sallama ba zai yi ba kalwa da yanda ɗabi'un namu suka canza su a wancan zamani talauci kai ka duba ma ko a riyadu salihin al'imamun nawawi sai da ya buɗe babin falalen yunwa da talauci babu fadlul ju'i wai yunwa ma tana da falala da talauci wai ka zama talaka tibe su baka da komai ka zaɓan makanka haka wai yana da falala a wurin Allah har ya kakka waɗansu hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallama wanda annabi ke cani ne ne haɗan da duniya ina ruwana da duniya ai ni kamar mutum ne wanda yake ya zo ya ƙetare hanya yi kaza yi kaza yi kaza annabi ta bada misalai irin alakan shi da duniya ya kawo irin yadda sahabbai suke sayyidina abu huraira ya ce nakan zo in faduwar watsa ƙasa har waɗansu suna tsammanin cewa ina da farfadiya ne ya ce wallahi kuma yunwa ne kuma haka suka zaɓin makansu irin wannan rayuwa kuma suna ganin ta daraja ce kuma yanzu gashi muna karanta a matsayin darajojinsu amma mu yanzu kuma ina ina wannan ba daraja ba ce a gurinmu talauci ba daraja ba ce ko liman ne yanzu in ya zama talaka yana iya ce a daidaita sahu wani zai ma kalle shi ya ce ballantana ce da Allah alhaji wani ɗan tashi koma can wani dawo nan wallah ba zai tashi ba akwai mutumin da a gabana aka yi wannan kawai liman ne ya ce da Allah koma can ya tashi daga bayan liman ya koma can fita daga masallacin yi har yau bai ƙara sallah a masallacin ba kaga wannan liman ɗin da a ce kwamishina ne billahi har gida sai ya ji ya ba shi haƙuri da Allah liman ai hakuri ai ganin mutane ba su zo bane yasa na zauna a bayan liman din amma tun daga ce mun koma can ɗin can kake so in rika zama kullum koko amma tun da liman ne ba shi da komai da aka wannan kaskanci wai dai wannan ina faɗi ne ko da ba mu zama talakawan tubis ba to karka walakanta talaka kun gane ba za mu ce wa duk cikan muna fatan mu zama talakawa ba muna fatan Allah ya ba mu yalwa mu fitar da zakka mu sadaka mu ciyar fi sabilillah dan yana da yana da nashi rana Allah ya baka dukiya ta halal kuma kai infakin shi a tafarkin Allah yana da irin nashi rana ko ba haka ba to amma talaka abin a walakanta shi ne ba abin a walakanta shi bane yawwa ba abin a walakanta shi bane to wannan shine inda nake so in kai din kar ka ga mutum yanzu talaka ne shine sai ka dauke shi wani walakantacce kaskantacce ba shi da kima a wurinka akwai yawan wannan talakan da kake ganin shi yafi ka daraja a wurin Allah akwai yawan ya ma fi malamin ka daraja a wurin Allah kana ganin shi talaka manzo Allah yake cewa akwai mutanen da yake daidaikun mutanen da yake in ma suka zo suka kwankwasa kofa ana taro ba za a bude musu ba in suka nemi a ba su dama ba za a ba su ba amma ɗasawansu da Allah da ƙaunar cece ne da ke tsakankaninsu da Allah ta kai ga idan ya rantsuwa da Allah ma sai Allah ya kubatar da shi ka gani to don haka talaka ba abin ka walakanta shi bane abin da suke cewa kan ibnu taymiya da suke cewa kai an daɗan gaske ba a ga mutum kamar ibnu taymiya ba fi bitihalihi wa istighafatihi wurin irin kaskantar da kai ga Allah da irin yadda yake neman taimakon Allah a cikin dukkan abin da ya taso masa a rayuwar duniya shi bai taba yadda ne wani abu ya taso mishi a duniya ya race da bil'adama ba ko wanda daga cikin halittu yakan koma ga Allah ne kawai har suna cewa matsala ta ilimi wani lokaci ibn taymiya zai gaza fahimtanta sai ya fadi yana sujada ga Allah yana kuka yana roƙon Allah ya haskaka masa duk matsalan da ya mata wannan ibn taymiya ya gama da ita kenan kuma wurin kaskantar da kai ga Allah matsala ce fa ta ilimi bai gane ba amma cikin dare zai faɗi ya sujada ga Allah yana sallah yana kuka yana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya haskaka masa ya gane ko wani misali a cikin alqur'ani da Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa alalimun misalan da ke cikin alqur'ani Allah ce muna buga su ne babu mai gane su sai alalimuna sai malamai sai masana da haka in kaga cewa misalan da ke cikin alkur'ani mai girma baka ma gane su ba to baka daga cikin malamai to shi kuma ibnu taymiya bai taba yarda da wannan ba kiri kiri tun a duniya ka gane cewa Allah ya cire ka daga cikin malamai ga misalai na cikin alkur'ani mai girma da yawa an ba da misali an ba da misali da wuta an ba da da ruwa an ba da da koda an ba da da menene duka wanne ne misali na farko a cikin alkur'ani masaluhum ka masalil da zai sauka da nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون to ga misalai nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu ai ta kawo misalai to in kaga cewa akwai misalan da baka gane su ba a cikin alqur'ani to baka cikin malamai to ibn taymiya duk inda ya samu kanshi cikin irin wannan sujada yake ga Allah yana kuka Allah ya haskaka mishi sai Allah ya haskaka mishi sai ya gane matsalan tarbinta ya gama gama da ita ke kaga inda bayan Allah suke kaskantar da kai ga Allah sannan kuma yana yawan fuskantar Allah subhanahu wataala a cikin al'amuransa kuma yana jihadi a tafarkin Allah ibn taymiya mutum ne mai kyauta sakhiyan kariman mutum ne mai kyauta na ƙarshe kuma mai karamci kai yakan fifita masu bukata ma akan karan kansa akwai wani lokaci da suka ce yana ya samu wani kuɗi haka da ya wani kasuwanci ya samu wani kuɗi suna tare da ɗalibansa sai suka ga ya shuru haka sai ya ɗauko wannan kuɗin sai ya ba ɗaya daga cikin ɗalibansa sai ya ce ka je daidai wuri kaza yi mishi misalin wani guri can a bayan gari can nesa da gari ya ce za ka ga wani bayan Allah a gurin ka bashi sadakan wannan kuɗin suka yi ta mamaki ba fa waya aka yi marba suka yi ta mamaki me ya faru haka to wannan shine mukashafat za mu kanta shi a cikin alkitul wasatiyan nan Allah yakan yi ma mummunai waliyan shi kashafi su yan ɗariƙa da kaji muna abin nan sun wuce guri ne su sukan naɗa waliyan ne ko kuma a ɗauko dujalanci da mu'amala da shaiɗanu a ce a wannan duk karamomin waliyai ne ai kashafi ne ga waliyai amma wa illa kashafi gaskiya ne me ma'anan kashafi Allah ya yaye hijabi ga wani daga cikin bayan Allah ya ga wani abu wanda yake ku ba ku gani ba gani sosai na ido irin yadda Allah ya yi ma sayyidina Umar yana kan mimbari yana kan ba, yana cikin ba. Allah ya bayyana mishi filin yaki da sahabban da ya tura suke yaki gabaki ɗaya Allah ya nuna mai filin yakin kawai yana ba sai dai aka ji na cewa wani ka bi ta bayan dutse ne bi ta bayan dutsen nan yau bi ta bayan dutsen gabaki ɗaya Allah ya nuna mishi abin nan din yanda yanda filin yakin yake da haka ya gane in aka bi ta baya to za a hudo makafirai ta inda ba sa tsammani kuma shi wancan sahabin ya ji maganar sayyidina Umar kuma yayi abin da ya umarce shi din kuma aka ci nasarar yakin da izinin Allah wannan shine mukashafa shine kashafi dan haka karamomin waliye sanannu ne duk ibn taymiya ya kawo su a cikin al-qidatul wasatiyya din nan ga irin su irin su irin su karaman na na maryamu kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan karama ce Allah ya rika aiko maka abinci daga ina min indihi domin da aka tambaye ta Allah laki haza me ta ce huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kawai sai dai in ka shiga daki kawai kaga abinci ka ɗibi girki kawai ka tashi ka tafi abinka ka san ba kowane karabi ke samun irin wannan ba ga karamomin wali ashabul kahfi ai waliyan Allah ne Allah ya musu gata suka yi baccin shekara ɗari uku kuma a lokacin nan sai Allah ya masa wani kallibin za ta lemini wa za ta shimali kuma wata rashamsa idza qala'at tazawwara an kafin za ta lemin wa idza zarabat taqraduhum za ta shimali wa hum fi fajwatin minhu babu gatan da ya wuce wannan kana bacci Allah ne ke tsaranka lokacin da kake da bukatun ka juya ta gefen dama sai Allah juyar da kai lokacin da kake da bukatun ka juya ta gefen hagu sai ka juya lokacin da ake da bukatuwan abin nan sinadarai na hasken rana sai Allah ya sa ranar ta hasko ka ai babu gatan da ya wuce wannan to da haka akwai karamomi na waliyi shi yasa har al-imam abin nan wanda ya littafin subul salam al-imam as-sanani yayi wani littafi karamatul awliya karamatul awliya yayi littafi akan karamomin waliyi kuma malamai sun yi sharhin littafin sun yi ta'aliki sun yi abubuwa haka masu yawa da haka karamomin waliyai gaskiya ne to shi ibn taymiya nan ina kawo ne da aka ce kan fifita wani akan bukatuwan kansa an samu kuɗi kila za a ɗanyi wa'insu abubuwa na yau da kullum sai kuma kawai Allah ya mishi wata mukashafa shi wancan bawan Allah ya shiga cikin hali ne na kunci shi ma bawan Allah ne sai ya roki Allah ya bashi mafita shi ibnu taymiya yana zaune a majalisin shi sai Allah ya haskaka mishi ya gane ga wani bawa can a wani guri yana neman taimako sai ya bada kuma taimakon aje akai masa da haka duka dai alamun walitaka ne ga su bayan Allah guda biyu da wanda ya addu'an Allah ya karɓa da wanda Allah ya haskaka ma ya ga wancan bawan Allah shi ma. Kila an fahimta. To haka ne ke fifita mabukata a karan kansa a cikin abinci da tufafi. Da haka idan kun zo cin abinci, ga kwano mai nama ga kwanon da yake mare nama. Wanne za ka ɗauka kai? Ka gaya min gaskiya wanne za ka ɗauka? Mai nama za ka ɗauka? wallahi a babin isar sai ka ɗauki mare naman saboda ɗan uwanka ya samu mai nama yanzu gashi an zo irin waliman nan da ake zuwa an zo ana raba take away ga wannan an sanya juice an sanya waye an sanya wane ne da ruwa mai daɗi shi kuma wannan kawai tsoron shinkafa ne to a babin isar ka yi wannan da gangar da ninya ka bar wannan saboda ɗan uwanka musulmi ya samu wallahi darajar da zai samu maka a wurin Allah ba kaɗan ba shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashaha nafsihi fa ulaika humul muflihun barin wannan ashe ya karrowa ne kuma duk wanda ya yaki rowan zuciyarsa to Allah ya mishi alkawarin yana cikin muflihuna da ka isa yana gadar maka da alfalah yila an gane ka fifita wani akan ka a cikin mata'ud duniya kyale-kyale na rayuwar duniya abinci ko tufafi ka bar wannan saboda Allah kaga irin darajar da Allah zai maka amma yanzu da a zo da wani yadin shadda a ce wannan wanne ne shadda mafi tsada yanzu to gezuna kaji wanda suka san ajin a zo da gezna gashi wannan ana taɗin naira dubu ne ɗari biyu ko ɗari da hamsin ko makamantan wannan ga kuma wannan na dubu goma sha biyar a ce ka ɗauki ɗaya ka ba abokinka ɗaya a samu mafi soyayyen mutane zuwa gare ka kai da abokinka yawwa misali kai da abokinka ba wai da wani maƙiyinka ba kai da abokinka malam wane eh gashi ka ɗauki ɗaya wannan gezna ne wallahi a a Dubai muka siyo shi ta gan shi nan dubu kusan ɗari biyu da hamsin kenan wannan kuma a nan fada muka siya ranar juma'a dubu sha biyar ka ɗauki ɗaya ka ba aminin ka ɗaya a gani ai ba ma zai nuna ma aminin cewa giznan ya ɗauka ba kawai sai dai ka yi mishi na dubu sha biyar ɗin ya ce gashi wani ya ce a bamu sai ka yi mishi godiya kaga wannan duk alama rashin isar ne fa to wai ana son yawa ka yi shi lillahi kaga irin darajar da Allah zai gajar maka kai kuma shi yasa aikin imani yana da wahala jama'a
imani ko irin wannan magabatan da kaji muna kawo tarihin su ba a banza suka samu daraja ba da zaka ji wani an ce Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala irin wannan addu'ar da ake ma bayin Allah nan a banza suka same ta sai da suka horar da kansu suka je Allah sannan sai Allah ya gadar musu da kyakkyawan ambato a baya sai Allah ya ɗaukaka su ya darajta su Allah subhanahu wata'ala ya sanya duk wanda zai ambace su zai ambace su da alkhairi wanda ma ya zage su yana rage musu kuma laifi ne a wurin Allah kuma ko a yanzu ka lura ko a yanzu ka lura duk wanda Allah ya sa ɗauki tadan malanta da ɗalabta za ga a duniya babu wanda ke shan addu'a kamar shi ka ɗauki kawai a angonku yanzu duk wanda yake malami a masallacinku in an gani sai ka ji an ce Allah gafarta malam kuma shi ake nufi kamar Allah ya gafarta maka ko liman Allah gafarta malam duk inda liman ya shiga Allah gafarta malam wannan addu'an kade ka ga mu wanda ke samun ta sarki yana samun ta gwamnati yana samun ta sai dai malam to me yasa saboda ya dauko riga ne irin na annabta wanda ke gadar da darajar duniya da na lahira sai ya dan bi hanyar ko da bai zama wani malamin fa wani gogaggen malami ba ko da irin dan na sama sama dinnan ne sai ka samu ana ala gafarta malam wani ya ce akaramaka Allah wani ya ce ayyadaka Allah wani ya ce hafizakum Allah kowa da irin nashi da haka shi yasa tadin kirki in kana neman ka samu kyakkyawan ambato a duniya ka samu kyakkyawan ambato a ranar tashin alkiyama to ka dauki tadin mutanen kirki ibn taymiya ya sanu wurin kwarjini da ƙarfi wurin tabbatar da gaskiya duk abin da yake gaskiya ne ba ya daga kafa in duk an taru an yi cincirundo shi kadai a gefe guda wallahi ba zai dawo daga kan abin da ya fahimta na gaskiya ba musamman abin da ke da alaka da aqida abin da ke da alaka da sunna ko bid'a ibnu taymiya baya dawowa da baya sannan kuma mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya azurta shi da farjini a wurin ma malamai da sauran mutane har take cewa duk wanda ya gan shi zai ƙaunace shi kuma zai girmama shi suka ce illal hafid aw sahibu hawa mutum biyu ne suke ganin ibn taymiya bai yi ba ko dai mai hasada inda ya rika samun irin wannan hasadan daga ɗaiɗaikun malamai irin wannan hasadan sai da ka yaki zuciyarka in Allah azurta kai cire maka cutan ka huta kar ku manta ko irin su al-Imam al-Bukhari ya game da hasada ko akwai wani bijimi daga cikin malamai na sunna bijimi sosai daga ba kuma ya zo yana dama kuma ya bayyana cewa hassada ne ta sani mishi haka Muhammad bin Yahya az-Zuhli bijimin malami ne yana daga cikin manyan malamin al-Imam Muslim babban malamin al-Imam Muslim ne da zaka an ce rawahu Muslim to Muslim din shi ma yana da malamin sa lokacin da al-Imam al-Bukhari ya je garin abin nan ne Sabur ya shiga garin su al'imamu muslim sai ɗalibai suka yi cincirindo a gabansa sai wannan ya tasiri a cikin zuciyan shekh muhammad bin yahya al-zuhuli wannan ya sanya sai ya ɗanyi adawa da al'imamu bukhari to amma da yake bayan allah ne dama ba wanda za a ce bai kuskure kamar annabi kowa yana yin kuskure mu ba mala'iku bane ba kawai an kera mu bane akan yadda allah ke so zuciyarmu tana ɗan iya karkata ko a cikin sahabbai an samu wani zai wani laifi amma kuma dai duk baki daidai da ƙarshe Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu to shi wannan Muhammad bin Yahya az-Zuhri din ya samu damuwa akan al-Imam al-Bukhari har sai da ya hana al-Imam Muslim zuwa gurin al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Muslim shi kuma ya ga ba zai iya barin zuwa gurin al-Imam al-Bukhari ba har suka samu matsala da shi wannan malamin nasa malamin ya kore shi daga makaranta amma da ƙarshe ya yi nadama kuma ya gaya musu cewa ku je gurin al'imamul Bukhari akwai ilimi akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya ce waɗansu abubuwa ne irin na tasirin shaidan a zukata kuma ya fito ya istighfari ya tuban Allah subhanahu wataala rahimahullahu ta'ala amin mala wannan ya sanya al-Imam Muslim shi kuma irin adalcinsa ka duba sahihu Muslim gabaki ɗaya babu inda al-Imam Muslim ya kafa hujja da al-Imam Bukhari ko kuma ya Muhammad bin Yahya az-Zuhri kun lura ba yadda za ga al'imam musulun ya ce haddasa bukhari babu kuma ya ba shi hadisai fa da yawa wai saboda adalci da tsoron Allah tunda ba zai sa hadisin wannan ba to ba zai samu hadisin wannan ba hadisan buri ya samo hadisan daga waɗansu hanyoyin wanda yake ba ta hanyar bukhari ba ba ta hanyar muhammad bin yahaya ba da haka duk wani hadisi da ya samu a gurin Bukhari nan ko gurin Muhammad bin Yahya to ya same shi ta wata hanya sai ya kawo shi amma sai ya wadata da ambatan Bukhari ko kuma Muhammad bin Yahya az-Zuhri to Allah madaukan sarki ya gafarta musu ga baki daya to idan kaga mutum na kyaman Ibn Taymiya to ko dai mai hasada ne ko kuma dan bid'a mai hasada da amma wannan cuta ta hasada sananniya ce sai ka sa farar riga ya ce da Allah jube shi ya ji ya sa wata riga baka kerin ma sai ka zaba ruwa sai ya ce kata da kura sai kai kyauta sai ya ce ba dan Allah bane in kai rowa ya ce maruwaci shi mai hasada baka iya mishi har wanda daga cikin magabata ce duk wata kiyayya a duniya kana iya magance ta amma ban da kiyayyan hasada duk wata kiyayya wanda ke kinka saboda shi talaka ne kilan ya samu arziki kiyayyan ta tsaya kenan wani yana kinka ne saboda ka hana shi aure idan Allah ya zata shi da wata matan ya aure shi kenan an wuce wurin ko kuma kila in kada ko wata matan ka bashi wani yana kin ka ne saboda bai samu aiki ba yana samun aiki magana ta kare amma cutan hasada ita ba ta da magani mai hasada kai ne zaka nemi kanka magani daga gare shi duk wanda ka fahimci hasada ke tsakankaninku to wannan cutan ba ta da magani jama'a kai ne zaka nemi kanka magani kuma magungunan masu bala'in wahala ne a gani kun ji na ce bala'in wahala da gangar na faɗe ta magungunan wahalan da suke da shi ba kaɗan bai baya ga abuka wannan kana ya ce ai mai sauƙi ne to har kuma suka ce cikin magungunan hasada shi ne duk wanda ka gane hasada yake makai kuma ka yauta kyautata mishi wannan ok don bai same za ka gane wai mutum yana maka hasada kai kuma kana yawan kyautata masa wai shine da haka zaka magance hasadin shi haka ibn qayyim ya kawo shi a cikin bayanansa akan al'amarin hasada yana maka hasada yana cutar da kai ya cutar da ƴaƴanka ya cutar da familinka amma kai kuma in ka samu alkhairi shine a list number 1 ba wai baka sani bane ka sani ka san ma in ka kai mishi kila kana kaiwar zagin ka zai yi ya je bata kai aibanta ka wai amma kuma gobe haka za ka ƙara kai mishi ka al'amarin nan da wuya ba kowa zai iya yi ba gaskiya aka ce ibn taymiya ya kasance yana ma mutane hidima da karan kansa mutum ne wanda yake dinye maka hidima bai dame shi ba akwai wani malami a garin nan Allah ya saka mishi da alkhairi da muka tafi aikin haji a muka tafi wata umara tare man sani yakubu muka tafi umara sai ya ga na ɗauki kaya na haka na kira wanda zan ba shi wanki da guga kowace riga da wando riyal goma ya ga na bada bayan kwana biyar ma ga na ƙara bada sai ce wai wanki da gugan nan kai kana bada ne a yi maka na ce ina bada ne malam ya ce me amfani na dole ka rika ta turo min wai rika ta turo min shi na wanke mu na ce inni idan lamina zalimi ya ce to menene an yi wanki ba wahalin yake yi ba wani ne ta turo mishi kayana sai gashi na ba shi gashi kuma ya wanke min ne kuma karba in sa to kaga irin wannan irin wannan hidiman da tawalu'un yana daga cikin tadoda na na mutunci na daraja yawwa to ibn taymiya haka yake mutane da karan kansa din ya maka hidima abu ya kama ka ya je ya saki jiki ya maka shi baya damun sa sannan kuma an san shi da hakuri da shanyi matsala a tafarkin Allah wato kaga wannan gaban da a ce za mu filla filla akan shi da irin ababen da ya rika faruwa tsakankanin shi da ɗaiɗaikun mutane da ka ji ababen ban al'ajabi da ababen mamaki cikin rayuwar ibnu taymiya akwai wanda suka kama ibnu taymiya suka yi mai duka sai waɗansu daga cikin ɗalibansa suka zo suka ce ala gafarta malam ka ba mu dama mu je mu rama maka ya ce a ba damuna ba suka ce malam gaskiya ba za mu iya haƙura ba ya ce to ɗayan biyu ne in haƙƙin Allah ne ba ku ne wakilan Allah ba a ban ƙasa balantana ku ce za ku ƙwato mu Allah haƙƙin shi in kuma haƙƙina ne to na yafi in kuma haƙƙin ku ne ba ku da buƙatun sai kun zo kun nemi izini na haka ne duk ya sace su to ire-iren waɗannan gaɓuɓɓa a rayuwar Ibn Taymiyyah wallahi irin malaman da suka rika haɗa shi da sarakuna wanda ya sanya aka rika kama shi ana kullewa akwai wani malami malamai ne ma da suka je suka mishi kulle-kulle a gaban sarki har aka kama shi aka kulle shi tsawon lokaci amma daga baya sarkin da ya gane gaskiya ya kira ibnu taymiya ya ba shi hakuri ya lallashe shi ya ce ka ji abin da malaman nan suka bada na fatawa sun zartar da hukuncin a kama ka a kulle ka daga nan ma a kashe kai amma Allah bai kaddara na kashe ka ba da haka na gode ma Allah da haka yanzu duk abin da kake ganin ya kamata a yi musu to kai ka faɗi ibnu taymiya ce la tasriba alaihim al-yawma yaghfiru Allah lahum wa huwa arhamur rahim yace ba zargi akan su yace Allah ya gafarta musu haka ne ya musu hakuri ire irin waɗannan abubuwan a rayuwar ibnu taymiya suna da yawa akwai yiku na hakuri da shi da komai ba yakan yafi yi hakuri amma fa in aka tabi addini yakan fasata yakan nuna damuwarsa kwarai da gaske kuma wani mutum ne wanda Allah ya azurta shi da hangen nesa kuma yana cikin mustajabu da'awa irin ɗaiɗaikun mutanen da yake in sun yi addu'a Allah na karba ka san ni nukan bayanin cewa wato mu da yake ba muna cikin rayuwa ce ta ilimi da addini ba amma in ka je gurin da yake su addini ne ke jagorantar rayuwarsu suna darajanka shine addininka to suna gane irin waɗannan ɗaiɗaikun mutanen wani an zauna an lura cewa mustajabu da'awa ne in yi addu'a sai Allah ya karba kuma irin wannan na daga cikin karamomin waliyai kuma kaga annabi sallallahu ya faɗi wannan akan irin su Bara'u bin Malik kuma ya faɗi irin wannan akan su Uwaisul Qarni cikin tabi'ai kenan ba sahabbai ba har annabi ya ce ma su sayyidina Umar in kun ga Uwaisul Qarni ku ce muku addu'a akwai irin waɗannan wanda za ga sanannu ne in suka yi addu'a to Allah sai ya karɓi addu'a to akan gano irin waɗannan mutanen idan rayuwa ce maka kikikaka sai ka raɗi gurin malam ka ce da Allah ala gafarta malam matsala ce kaji kaji kaji kaji don Allah ka yi mani addu'a to idan yi addu'an kuma sai ga Allah ya bada mafita to akwai irin waɗannan ɗaiɗaikun mutanen kuma tsoron Allah mutum ne yakan kai ga irin wannan gaban ya shiga cikin waliyan Allah sai ya zama Allah yana jin kunyan bawan ya addu'a Allah bai biya bukata ba Allah yana jin kunyan bawa dan Allah hayyun cikin sunayen Allah akwai alhayyu mai kunya to Allah yana jin kunyan bawa ya roke shi kibiyan bukata to musamman in ya zama waliyin Allah to akwai irin waɗannan mutanen na san a Saudiya haka ba ga akan gaya maka cewa wani mustajabu da'awa ne saboda an kwatanta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba ashirin ba duk in yi addu'a sai a ga sai bukata ta biya wannan ko a gidan shi ne tsakankaninsa da iyalinsa ko tsakankanin shi da makwabta ko a wurin aiki ko wani abu mai kama da haka to akan samu irin waɗannan mutanen kai ma in Allah ya taimake ka za ka iya shiga ciki amma in ka zama na Allah sosai aka ce ibnu taymiya da yana da karamomi wanda yake wanda ya bibiyi rayuwarsa zai game da irin waɗannan wato ainihin karamomin sai batun iliminsa al-imamu zahabi kusan na ce muku yana daga cikin wanda suka yi tarjaman ibnu taymiya a wurare daban-daban a cikin littattafansa yayi yabo na alkhairin da yake kusan galibin malaman ba su yi ma irin wannan yabo na alkhairin ba ina ji a can karshe karshe inda ake ake kawo yaban malamai a kansa akwai inda al-Imam zahabi yake faɗin cewa law kulliftu bainar rukni wal maqam la halaftu annani ma ra'aytu mithlahu yace wallahi inda za a san darajar ni tsakankanin kofar ɗakin Ka'aba da Hajar al-Aswad a ce in tsaya a gurin in rantsi da Allah yace zan rantsi da Allah cewa ido na bai taba ganin mutum kamar Ibn Taymiyyah ba wai wani irin rantsuwa ne sai an kai ka kofar ɗakin Allah ga maqam Ibrahim ga ɗakin Allah yace a ce in rantsi da Allah to zan rantse da Allah cewa ido na bai taba ganin mutum kamar Ibn Taymiyyah ba a wurin ilimi da tsoron Allah da hangen nesa da kaza da kaza da kaza da kaza to shine ga abin da yake faɗi akan ilimin Ibn Taymiyyah yace Sheikhuna wa Sheikhul Islam wa Faridul Asr yace ɗaiɗai ku ne ake samun su a zamani ilman wa ma'rifatan wa shaja'atan wurin ilimi da sanin Allah da kuma ƙwazo ba kasalalle bane ba rago bane ba ce ma zaune bane ba ustaz har ustaza bane amma sai dai rika bacci a masallaci yana da sana'in shi jarimin gaske ne har yaki yayi kamar yadda na gaya muku satin da ya gabata har yaki ibn taymiya yayi wa zaka'an wa tanwiran Allah azata shi da kaifin basira da haske ilahiyyan wani irin haske daga Allah da ganin irin hasken da ibn taymiya yake da shi ka san wannan haske ne daga Allah wa karaman mutum ne mai karamci wa nushan lil ummati ga tausayin al'umma ga nufin alkhairi ga al'umma lokacin da aka yi lokacin da wancan tatar din suka shigo garin Dimashq ai sarkin wannan lokacin ta kai ga sai da ya gudu ya gudu bai iya tsaya an fafata da tatar ba amma ibn tamiya kamar inda na bada bayani satin da ya gabata da azumi ne ya bada fatawan cewa kowa ya sha ruwa a rama azumin daga baya a fito a yaƙi mutanen nan da ya yaƙin Allah ya ba shi galaba a kan mutanen nan sai ya sa a nemo sarkin aka yi ta neman sarki sarki ya gudu da Allah ya sa ya gano sarkin sai ya ce to zo ka ci gaba da mulkin abin gunin ban al'ajabi ya ce ba kai ne yan sarki bi ce a'a ana rajul milla a wata rana ce ana rajul umma ya ce a ni ba sarki bane ni mutum ne domin hidiman addini ko kuma ni mutum ne domin hidiman al'umma haka ne ya bashi mulkin shi sarki ya gode Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci an da mishi da da, da mulkin sa to haka yake tausayin al'umma shi ba wai al'amarin mulki ya dame shi ba al'amarin tausayin al'umma sannan ga umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka wannan duk magana al-Imam Zahabi ne Imam Zahabi ya ci gaba da cewa sami'a al-haditha wa akthara bi nafsihi min talabihi ya ce ya koyi ilimin hadisi ya horar da kansa matuƙa akan ilimin hadisi wa kataba ya rubuta littattafan hadisi wa kharraja ya yi takharijin hadisi zaka ji an ce maka ibnu taymiya ya inganta wannan hadisi ko ibnu taymiya ya rawana wannan hadisi wa nazara fi rijali wa tabaqati ya rika bibiyan rijalul hadisi kaji an ce haddathana wani duk wanda kaji an ce haddathana wani nan to ibnu taymiya yana da cikakken masaniya akan wani nan da tarihin sa da maganganun magabata akan sa wa hasala malami hasulhu ghayruhu irin rabon da ibnu taymiya samu a zurfin ilimin hadisi wani shi bai sami irin wannan ba wa bari'a fi tafsir alqur'ani ya kitaran matsara yayi fice matuka a tafsirin alqur'ani mai girma wa ghasa fi daqiqi ma'anihi ya kutsa cikin ma'anoni wato ma'anoni masu zurfi na alkur'ani bi tab'in sayyalin wa khatirin wa qadin ila mawadi'il iskali mayyalin yace ibnu taymiya da wani irin dabi'a wanda ke tunkuda shi da wani irin haske wanda ke tura shi ya kutsa ya gano ƙananan ma'anoni da waɗansu ma'anoni masu zurfi na alkur'ani mai girma da wani irin haka da ya kawo musu kalmomi ne da tabi'in sayyad wa khatirin wa qat ila mawadi'il iskali mayyal duka da waɗansu kalmomi ne wanda yake nuni akan cewa ya mai da hankali akan ma'anin alqur'ani mai girma da ainihin wato zurfin abubuwan da ake iya istinbadi a ciki wastanbata minhu ashiya'an faqa fihi al-qaran yayi istinbatin waɗansu abubuwa a cikin alqur'ani mai girma wanda yake tanan in ka gwama shi da sa'o'in shi zaga ina ya riga ya musu nisa wato ‘yan uwa ina gaya muku ba akan wai a ƙaran ɗin shi ba har waɗanda suke gaba da shi domin idan ka ɗauki ayoyin alƙur'ani mai girma waɗanda yake suna da rikitar da malamai wurin fahimtansu idan ka duba tafsirin malamai sai ka duba tafsirin ibnu taymiya wallahi za gane ibnu taymiya hadarin matsara ka dauko irin su al-imam al-bagawi kaga suna gaban ibnu taymiya can irin su al-imam ibnu jawzi suna gaban ibnu taymiya can da kusan shekara 300 400 amma wallahi idan ka kalli ayoyin da ibnu taymiya ke dauka yana tafsirin su sai kai ta mamaki wa'ancan malaman ma ba su gane bane ko ya akai ka je ka duba tafsir lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tiyahum al bayyina wannan ayan tana da wani nau'in rikitarwa ga malamai gurin tafsirin ta in ka duba tafsiran misali tafsirin bagawi din da na kawo da su tafsirin zadul masir na ibnu jawzi in ka ga irin tafsirin da suka yi ma lam yakun alladhina kafaru misali musamman wal mushrikeena munfakina ka je ka duba tafsirin da ibnu taymiya yayi ma wannan ayan ka gani anan zaka gane wane ne ibnu taymiya to haka nan galibin mas'alolin da ibnu taymiya zai dauka ya tattauna akan su sai kaga irin yadda ibnu taymiya ya bada amana ya daran matsara ya daran mama yayyinsa waɗanda suka zo kamar yadda ai mun karanta a satin da ya gabata cewa shekara 400 da suka gabata ba a ga mutum irin ibnu taymiya ba sannan suke cewa faqa fi ma'rifatil fiqh ya ƙetar tunaninka wurin fahimtar fiƙihu waqti lafil mazahibi da saɓanin mazhabobi har mai bayani yana cewa idan kai mai ibnu taymiya tambaya a duk wani fanni sai ka ɗauka ibnu taymiya bai ma karanci wani fanni ba kamar wannan fannin yanzu ka je ka samu wani farfesa akan harkan tattalin arziki to in ibnu taymiya na maka bayani akan tattalin arziki farfesan nan sai ya rena kanshi sai ka tsammanin ka ibnu taymiya nan ai abin da ya keɓanta da shi kenan in yazo yana maka magana akan likitanci haka in yazo yana maka magana akan darsa na addini fiqhu tafsiri wane ne haka zaka samu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa fatawa sahaba ya gogi ya kware gurin sanin fatawoyin sahabbai wa tabi'in bi haythu innahu idza afta lam yalzam bi madhhabin bal bima yaqumu daliluhu alayhi Ibn Taymiyyah sai da ta kai ga ya zama mujtahidin da yake ya dena ta kalidanci da wata mazhaba ko mazhaban da muka sani guda hudu ko mazhaban ɗaiɗaikun tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai dai kawai abin da dalili ya tsaye a wurinsa zai kafa hujja da qur'ani da sunna ya ba da fatawa wa atqana al-arabiyyata ya kware wurin sanin harshen larabci usulan wa furu'an wa ta'lilan wa ikhtilafan da irin sabanin nan dake tsakankanin basariyuna da kufiyuna gurin li'irabi da wane ne ibnu taymiya ya riga ya wuce wurin wa nazara fil aqliyati wa arafa aqwalil mutakallimina kai ibnu taymiya sai da ya kutsa cikin philosophers masu ilmul kalam ai mun tattauna akan su ko a cikin fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf da muka karanta ana to ya kutsa ya san su ciki da waje shi yasa ma ya rubuta littafi binnan dar'u ta'arrul aql wan naqal cikin mujallaji 11 yana raddi ne kawai akan al-mutakallimuna da philosophers waɗanda yake suke tabbatar da abu ba da nasi ba sai dai da hankali kawai to ibnu taymiya ya kutsa ya san wannan ilimin ya kware a cikin wannan ilimin har masu ilimin ma idan sun zo gaban shi sai suka daukan cewa kamar shi ma irin fannin kawai da ya kware kenan akai wa radda alaihim yayi musu raddi wa nabbaha ala khata'ihim ya kuma tsoratar yayi fadakarwa akan kurakuran su wa hazzara ya kuma tsoratar wa nasara sunnata shaykhul islam ibnu taymiya ya taimaki sunna bi awdashi hujajin da ainihin hujjoji karara wa abhara barahin da kuma ainihin dalilai waɗanda suke fitowa ba tare da wani ɓuya ba to ainihin ban ma ga wane ne ma ce muke sunna kamar ibnu taymiya ba tun daga zamanin ibnu taymiya duk wanda ke son yi addinin musulunci ta hanyar sunnan annabi wallahi sai ya koma maganar ibnu taymiya ko cikin makiya ko cikin masoya in dai kana so ka gane sunnan annabi wallahi sai ka koma ga maganar ibnu taymiya saboda akwai ababen da aka shigar na shubuhuhi na banna a cikin addini in kana son ka gane warwarewar shi sai ka koma maganganun ibn taymiya ka samu waraka ka samu haske ka samu ainihin bayani ta bayani na gaskiya wata allama al-khata wal hisaba ya koyi ilimin lissafi ya koyi ilimin wato wannan khatu ya iya ya koyi ilimin khatu ya koyi ilimin hisabi kuma wa ahkama usulul fiqh ya kware gurin usulul fiqh wa kullu hadha qabla bulughihi 30 duka wannan fa kafin ya kai shekara 30 duk wannan abin da kaji an faɗi kafin ya kai shekara talatin wannan al'imamu zahabi fa yake faɗi wanda ya rayu tare da shi kafin ya kai shekara talatin duk an riga an wuce wurin a cikin irin waɗannan ilmomin to ina ga sai mu dakata anan insha Allah ta'ala zama na gaba sai mu tattauna akan malamansa da ɗalibansa da yabo da littattafansa da yabo na alkhairi da malamai suka yi a kansa da kaɗan daga cikin ibadunsa da kuma irin jarabawan da Allah ya yi masa da kuma rasuwansa insha Allah ta'ala duka wannan dai muna yi a gurguje ne kuma a takaicen takaitawa wanda ke bibiyar littattafan al-Imam Az-Zahabi kamar yadda na ce zai samu ko kuma ko da wannan littafin ka samu al-Ulama wal-Uzzab gwagwaran malamai wanda yake ba su yi aure ba suka bar duniya to insha Allah ya dan kawo abubuwa masu alkhairi sosai akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har a ƙarshe kawo wani dakta da ya rubuta akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wasiratuhu wa akhbaruhu inda al-mu'arrikhina yace littafin ya kai shafi 170 so ala ayi hal dai Ibn Taymiyyah sai dai abin da kaji wanda ba a faɗi din ba ma yafi yawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mu Ibn Taymiyyah da alkhairi Allah ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarin sa Allah ya kyautata makwancin sa Allah kuma ya azurta mu da kwaikwayon abin da ya tabbatar na ilimi Allah madaukakin sarki ya tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallam ta da shekul isma ibn taymiya za mu dakata a nan sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik